الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته yanzu dare ne na litinin 27 ga watan shawwal ijar mazan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da bakwai daidai da talatin da daya ga watan julai shekara ta dubu biyu da sha shida wannan shine kasan na saba'in da biyu daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin sharhu sunna na al'imam muhuyi sunna abu muhammad al-hussein bin masa'ud al-bagawi allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi karatun da fadilatul allamatul albani yi mataki da karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lafiya ga musulmi allah gafarta wa malam har yanzu muna ƙarƙashin kitabul iman littafin da ke bayani dangane da imani a kuma ƙarƙashin babul kaba'ir babin da ke bayani dangane da kaba'ir zunub ma'anin wannan bayani akan zunubai manya-manya wanda su waɗannan zunubai to suna taka birki game da ingancin imanin mai aikata su suna sallata imanin shi a waye gari bai da imani kwata-kwata ko kuma imanin nashi ya zama yayin matukar rauni wannan shi ya sa malaika wannan babi a cikin littafin da ke bayani akan imani muna ƙarƙashin sharhin hadisin da allah maɗaukin sarki yake cewa ɗan adam ya ƙaryata shi kuma bai dace ga ɗan adam ya ƙaryata mahalicin shi ba haka ɗan adam ya zage ni in ji allah kuma bai dace gare shi ya zama yana zagina ba ƙaryata wanda ya ma allah shine faɗin cewa Allah madaukin sarki ba zai mai shi ba kamar yadda ya farar da shi amma zagin da ya ma Allah shine ce wanda ya yi Allah madaukin sarki ya rikida alhali kuwa Allah madaukin sarki shine kadai wanda ake nufi da bukata wanda bai haihu ba kuma ba a haife shi ba sannan babu wani irin Allah maɗaukin sarki a tsarin subhanahu to muna kan sharhi da ƙarin bayani dangane da gaɓoɓin wannan hadisi an gani da kuma hadisin da muka karanta hadisi da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama aka mai tambaya cewa wani zunubi ne fi kowanne girma annabi ce ka sanya ma Allah madaukin sarki kishiya alhali shine ya halice ka mun yi bayani dangane da gaban farko ayyu zambi a'zam ta yau za mu tashi an san da annabi ya bayar da cewa an taja ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka shine ka sanya ma Allah madaukin sarki kishiya alhali kuma Allah madaukin sarkin nan shine wanda ya halitta ka kai tsaye mala yace qalan nawawi al'imamun nawawi ya ce anniddu idan aka ce anniddu an taji alalillahi niddan da wannan kalma ta anniddu shine abdiddu shine sanya ma Allah kishiya wa shabahu da kuma kamanta wani da Allah wajen ayyuka da kuma ibada da duk wani abin da yake banci Allah kai ƙoƙarin kawo wani da ba shi ba ka kamanta wannan ɗin da Allah to wannan shine ka sanya ma Allah niddu kishiya wa fulanun larabawa sukan ce wane niddu fulanin ai irin wane ne mana kishiyan wane ne wanne diduhu wanne didatuhu ai mithluhu irin shi yanzu sarkin kano niddu ne na sarkin zaria sarkin zaria niddu ne na sarkin daura sarkin daura niddu ne na sarkin katsina kun gano wannan da kyau ku iri ɗaya suke sauran sarakuna masu daraja da mukami irin nasu kuna fahimtar wannan da kyau ku? to shi Allah maɗaukin sarki bai da wannan idan ka sake ka kuskura ka sanya ma Allah maɗaukin sarki niddu to ka zan mushriki Allah ya kiyaye mala yace fallazi khalaqaka wa aujadaka wa amaddaka wa addalaka warazakaka kaifa taj'alu lahu niddan bale yace to kai bawa kana da tsaurin kai kana da butulci wanda ya halice ka ya samar da kai ya karfafe ka ya daidaita ka ya azarta ka shi kadai ba tare da ya nemi agaji da tallafi na wani ba kuma ba tare da wani ya tallafa mai a bisa raɗin kan shi ba yi wannan aiki shi kaɗai babu shawaran kowa kuma dare ɗaya sai ka ɗauki kishiya kawai ka makalkala mai ye falau anna ahadan minan nasi ahsana ilayka bima duna zalik misali da za a samu wani daga cikin mutane malami ne ko attajiri basarake ne ko wanda yake rike da mukamin siyasa a samu yi maka kyautayi ya kyautata ma ƙasa da wannan kyautata wanda Allah ya yi maka faja'alta lahu naziran ye yanzu shin zaka sanya wani ya zama irin shi yanzu mutumin da ya wanke ya ya baka aure kana da kaman shi eh mutumin da ya samu jali ya baka kana jalautawa kana da wani irin shi mutumin da ya maka aikin ya maka hanyar aikin gwamnati ko aiki a wata ma'aikata ko wata masana'anta kana da irin shi to duk wannan fa ba su kai ɗaya bisa barkace na abin da allah maɗaukin sarki ya ma ba kuma sai ka sanya mu allah maɗaukin sarki kishiya saboda kai butulu ne mahala ya ce lakana hadhal amru bin nisbati ilaihi kufran wa juhudan idan ya zama bawa daga cikin bayan yan uwanka ya kyautata maka amma kuma sai daga baya sai ka sanya mai kishiya to wannan nau'i ne na butulcewa kuma jayayyen ni'imar Allah ce a ce mutum ya zauna ya kyautata ma ya koya ma sana'a sai da ka kware ka iya sana'an nan kuma dare ɗaya sai ka koma ka ɗauko wani oga ka ce yau wannan shi ne oganka ba wannan ba ka sanya ma wancan ogan me niddu ka kyauta wannan nau'i ne na alkufuru wa juhudan in ji al'imamun nawawi haka da a ce wani ɗan siyasa zai gogar da kai harkan siyasa ya ɗauko ka ya baka mukami har ma in zai tafiya naɗa ka ka zama kai ne makwafin shi mai gadin shi daga baya dare ɗaya sai ka canza ubangida ka sanya mashi mai niddu nawa ya ce wannan nau'i ne na mai alkufuru wa juhudan ka butulce kuma kana jayayyen ni'ima da bai wanda wancan yi maka haka da wani zai ɗauki jali ya baka sai ka koma kana tinƙaho da wani can daban wanda ba shi ya ma ba wannan nau'i ne na aljuhudu wa kufuran da wani zai zauna ya karantar da kai ilimi ya nuna maka hanya ya tsara maka abubuwa tsaf daga baya sai ka ɗauko wani ka ce yau shi ne ubangidanka wannan nau'i ne ne mai kufuran wa juhudan a ɓangaren da mala ya ce da wani daga cikin mutane zai maka baiwa wacce ba ta kai ta Allah ba in kai mai wannan to za a ɗauka kai ɗin nan ka kafirce ma ni'iman da ya maka kuma kana musun abin da yake ma'alumin ne min addini bi darura wanda ya kamata ka gode ka kyautata a bayan abin da ya maka domin annabi ya ce man asda ilaikum ma'rufan fakafi'uhu an gane wannan to ina ga Allah madaukin sarki wanda ya ma komi kuma sai kai kokarin yau ka saka mai da godiyar mayu ana haka kuma in an yi hakan an kyauta jama'a kuna fahimtar wannan shi sa ba ka ba sanya ma Allah abokin tarayya Allah shi taimake mu a cikin sharhin fatul majid sharhi ne na kitabit tauhid na guneman shafi na 107 a juz'i na 4 mala yace walaysa shirku هو الاعتقاد أن فلانا شارك الله في خلق السماوات والأرض yau wannan wata sabuwar magana ce wanda da yawa daga cikin mutane ba su ma santa ba ko sun santa ba su yi mata kyakkyawan fahimtar da ya kamata su yi mata ba amma ku tara hankalinku waje ɗaya ku saurare ta ku fahimce ta da kyau idan aka ce shirka ba wai fa ana nufin sai ka ƙudurci cewa wani ɗinnan da ake cewa ka sharakanta shi da Allah ya zama ka yi shirka da shi wai sai kana da ƙudurin ya yi musharakan Allah wajen halittar sammai da ƙasai ko halittar mutane da dabbobi ko ƙoramai da tsuntsaye ko sauran ƙwarin ƙasa da sauran nau'ukan halitta ba ba ka ake nufi da wai shirka ba idan kana da wannan aƙidan cewa wane ya taimaka ma Allah wajen waɗannan halittu to lalle kai mushriki ne wannan kotan ba ba ma babu to amma ba wai wannan shine shirka ba game da aka ce kuna shirka sai ka ji masu shirkan suna cewa a ina ne muka ce waɗanda muke girmamawa sun yi tarayya da Allah wajen halittar sammai da ƙasai a ina muka faɗi wannan kuna gano wannan da kyau ku wannan nau'i ne na wawaitar da tunanin mai hankali ta wannan ba shi kaɗai ake nufi da shirka ba au annahu sharakahu fi inzalil matar kuma ba ana nufin wai sai ka ƙudurce cewa wane waliyinka ko shehinka ko ustazinka ko shugaban ƙungiyanku ko shugaban ɗariƙanku ko shugaban mazhabinku ko wanda kuka ɗauka a matsayin abin girmamawanku wai sai ka ƙudurce cewa yana da hannu wajen tallafa ma Allah yayin saukar da ruwan sama ba ba sai ka ƙudurce wannan ba awil ihya'i wal imatati wat tasarrufi kuma ba sai ka ƙudurce cewa wannan mai daraja a wajenka yana da gudunmawa wajen da ya ba Allah dangane da rayarwa ko kashewa ko kuma gudanar da al'amuran duniya ba ba sai ka ƙudurce cewa akwai wani wanda yake da ruwa da tsaki cikin wannan tare da Allah ko kuma ya taka gagarumar rawa wajen Allah ya zama mai rayarwa ko ya zama mai kashewa ko kuma yana ba da gudunmuwa wajen tasarrufi wajen gudanar da duniyan nan ba ba sai ka kudurce wannan ba fa inna haza la ya'taqiduhu aqilun waya ce sai mutum ya yarda da waɗannan wai shine ya zama mushriki malan yake cewa mai hankali ma ba zai yarda da wannan maganar ba wa inna ma kana shirkul mushrikin alladhina bu'ithat ilayhim ar-rusul هو من طريق طلب الوساطة أي shirkan da mushrikai suka riga aikatawa har ya zama Allah madaukin sarki ya aiko masu da manzanni ba wata shirka ba ne illa shirka na wasiɗa sun yadda akwai Allah Allah shi ya sammai Allah shi ya ƙasai Allah shi ya kowa Allah shi ya kome Allah shi ke kula da komin Allah shi ke duk waɗannan abubuwan amma matsalan waɗannan mushirikan da aka turo annabawa da manzannin Allah wajensu shi ne cewa suka yi ba ka da yadda za ka ƙarasa wajen Allah kai tsaye sai ka bi ta hanyar wasu masu daraja a wajen Allah wannan shi ne shirkan da suka ja kansu matsala a ƙarƙashinta Allah ya turo annabawa da manzanni da ba don kun fahimci wannan Allah ya taimake mu malai ce annahum yatlibuna min al-makhluqi ay yakuna wasita lahum inda Allah yaqarribu yaqarribuhum ila Allah wa yashfa'u lahum abinda suke shine suna samun wani dan tsaka tsakiya ne dan aike wanda su za su rika roƙon shi shi kuma yana roƙon masa Allah an gane cewa ba za ka iya kaiwa zuwa ga Allah kai tsaye ba sai ka yi biye-biye ka bi ta wajen wani shi kuma ya kai ma wancan wance ya kai ma waɗancan daga nan a yi kama-kama ka fitar da tsani da makata sannan ne wai za a kai zuwa ga Allah to wannan a janibin Allah shirka ne an gani Allah bai da bukatan irin wannan wasu taɗin a mutane ne na yau suke bukatan wannan yanzu idan za ka jojon gwamna sai a ce ba zai yi ka jojon gwamna ba sai ka bi ta hanyar wani wani ta hanyar wani daga nan har aka yi zuwa gare shi haka ne haka shugaban ƙasa haka shugaban ƙaramin hukuma haka wani basaraki haka hamshakin attajire in ya burin ƙasa ko malamin da ya kai ya komo sai a ce sai ka bi ta hannun wani da wani da wani domin a kai zuwa gare shi ai wannan ba mulki ne ya sa su yin wannan abun ba kasawa ne da gazawa da ba su kai ba ya sa haka da za su iya wadatar da al'umman da suke mulka a ce kowa yana da lokaci da daman da zai zo ya gana da su a bisa bukatan da yake da ita wallahi ba za su sa waɗannan abubuwan ba za su gana da kowa amma waɗannan abubuwan da ake bi na protocol sun sa shi ne saboda su gajiyayyu ne kasassu ne suna da limit na abin da za su iya yi to waɗannan su za su rika daddatse masu mutane idan misali zai iya ganawa da mutum goma ne ya gaji tabis sai a turo mai mutum shida kaga zai gansu ba tare da ya gajiya ba ko to shi Allah bai da wannan idan duk duniya suna da bukata a lokaci daya Allah ya ishe su yana jiran su su faɗi bukatan su za a biya musu kun gano wannan ne ku shi Allah bai da wannan yana daga cikin ɓanna kan ɓanna a ɗora ta kan wata ɓannan ma bayan an sanya ma Allah shirka idan aka yi musu wannan shirkan cewa ba fa daidai ba ne masu goyon bayan shirkan sai su zo da misalin cewa ba ka ganin ba a zuwa kai tsaye wajen shugaban ƙasa ko wajen gwamna ko wajen sarki ko wajen wani babba mai daraja sai an bi ta hanyar manya-manyan mukarraban shi waɗanda yake son su suke son shi su ne za su tsara yadda al'amari zai kai zuwa gare shi duk in sun gama sai ka ce mun ji ba sai ka ce musu ba ku da masaniya ne Allah maɗaukin sarki yana cewa fala tadribu lillahi al-amsal kan ku buga ma Allah misali kun ji ɗaya? sannan Allah ba ku da masaniya ya tsarkake kanshi daga wannan ɓanna da taɓargazan da kuka zo da ita yana cewa laisa ka mislihi shay'un ba wani irin Allah yanzu Allah irin sarkin garinku ne Allah irin gwamnanku ne Allah irin shugaban ƙasanku ne Allah ya kama da shugaban ƙaramin hukuma ne wannan ba ta ɓargaza ba ne ba ɓanna ba ne to Allah ba irinsu ba ne waɗannan kasassu ne gajiyayyu ne suna da abin da za su iya saurara suna da aikin da za su iya aikatawa suna da matakin da za su iya ɗauka kowane yana da geji shi Allah kuma yana da sakakken iko ne shi ne fa'alun lima yuridu bai da bukatan wannan shi yasa yace wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'awata da'i idza da'a Allah kusa yake shi ya sa san da kafirai annabi ya kalubalance su kan bautan gunki an san da suka bashi ya yi abin da suke kai ya ce mana abu duhun illa li yuqarribuna ila allahi zulfa ai gumakan nan kai ba hubuta musu muke yi ba sako muke ba su sautu muke mimmika musu dan su kusatar da mu zuwa gawa Allah tsanin mu ne zuwa ga Allah wannan tsantsan shirka ita ce shirka da me da waɗannan na yau suke yi iri ɗaya ce kawai dai suna ne waɗancan suna bauta ma lata da uzza su kuma waɗannan suna bauta ma sunayen da suke kira da iri ɗaya ne wannan kana da kan gado kana da saiti da tsari ba sai an gama fayyace maka ba za ka gane iri ɗaya ne allah ya kiyaye da shi ne sai mala yake cewa hada huwa shirkul akbar kaga wannan abin da suke yi to ita ce shirka babba alladhi kathura zikruhu fi kitabillahi jalla wa ala wanda aka yawaita ambaton irin wannan shirka a cikin littafin Allah hatta na'lamu anna fi'aman min almuslimina har zuwa lokacin da muka san ga wasu tawaga daga cikin musulmi la ya'lamuna shirka an waye gari su ba su ma san me yake ce ma shirka ba ɗauka suke shirka sai ka je kai sujjada ga gunki ko kai sujjada ga tsamiya ko tsumburbura ko duk abin da ake ma sujjada wai sai ka je kayi wannan ne za a ce kayi shirka ba abin da ake nufi da shirka ba kenan sanya ma Allah wa sa'id shirka ne wala ya'rifuna haqiqatash shirk an waye gari a yau mutane da dama ba san menene haƙiƙanin shirka ba wala ya arifuna haƙiƙar ta'alluhi kuma ba san menene haƙiƙan allatar da wani ba wal ibada kuma ba san menene haƙiƙan yi ma wani ibada ba ma anna hadha la yu'addiru fi jahalihi ahadun tare da cewa wannan ba za a ba wani uzuri akan ya waye gari ya ce wai bai sani ba waya ce ba wani maganin uzuri ai ba sai kai ma wani ruku da sujada kai mai sallah ne ka bauta mashi ba an gane domin ana cewa wane ya bauta mu wane sai ce ina mai sallah ne ina mai azumi ne ka ji shi ya ɗauka sallah da azumi su ne kaɗai bin Allah to wannan ba ƙaramin jahilci ba ne akwai surori na ibada da yawa da mutum zai yi ya zan mushiriki kuma in ya ce me yayi aka ce mai mushiriki sai a ce ka bauta ma wani Allah in ya ce menene bautan sai a ce abin da ka yi neman agajin wani da ba Allah ba ibada ce roƙon wani da ba Allah ba ibada ce dogara da wani ba Allah ba abin da ba wanda zai iya wannan sai Allah wannan ibada ce da sauransu da yawa Allah shi kiyaye malice li'annahu min al'umuri ad-daruriyya allati ja'a biha an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan yana daga cikin al'amuran da kowa ya kamata a ce ya san su tas wanda annabi ya zo da su warewa ke a fili ya tallata kuma ya baza mu kowa ba wanda ya kamata a ce ya jahilci waɗannan abubuwan da ake ambatawa jama kuna fahimtar wannan ko Allah ya taimake mu malai ce Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam Allah ina roƙonka kare ni kar in maka shirka ina sane wa astaghfiruka lima la a'lam Allah ina roƙonka ka gafarta man abin da ne a baya in ma shirkan ne cin da na yi ne ban sani ba mun gano wannan da ke ku dole sai a rika yin addu'a Allah ya tsare kai kare ka yi maka katangan karfe daga shirka laraba mu daga shirka a cikin littafin alƙaunul mufid ala kitabit tauhid jiz'in farko shafi na 371 mala ya ce famani ta kada anna ma'allahi khalikan au mu'inan fahuwa mushrikun duk mutumin da ya ƙudurce cewa akwai wani mai halitta tare da Allah ko akwai wani wanda yake taimakawa ya agaza ma Allah cikin ayyukan Allah wannan kai tsaye mushriki ne ya sanya ma Allah nid au anna ahadan suwallah yastahiqqu an ya'bad ko kuma wani ya ƙudurce cewa akwai wani wanda ba Allah ba wanda ya dace kuma ya cancanta shi wannan mutum abauta mai koma bayan Allah wanda ya ƙudurce wannan shi ma ya sanya ma Allah niddu fahuwan mushrikun wa illam ya abuduhu in mutum ya ƙudurce wannan to ya zan mushriki ko da bai taɓa bauta ma wancan ɗin ba yadda da cewa ga wani yana da irin wannan mukami da irin wannan daraja wannan kanta shirka ce ko da ku baka bauta ma wancan din ba mahala yace fa in abadahu fa huwa a'zamu da ce zai tsallan badake ya kudurce cewa ai ga wani wanda ba Allah ba ya cancanta a bauta mai sai kuma ya bauta mai to shirkan nashi tafi girma tafi muni أو أن لله مثيلا في أسمائه فهو مشرك duk mutumin da ya ƙudurce wai Allah maɗaukin sarki dangane da sunayen shi akwai wani wanda yake da suna irin na Allah ko ya cancanci suna irin na Allah to wannan ba mushriki ne aw anna Allah stawa alal arshi kastiwa'il malaki ala arshi mamlakatihi ko misali mutum ya zo yana ƙoƙarin siffanta daidaituwan Allah a kan al'arshi sai yi azarɓaɓi ya ce kamar yadda mai martabawa ne yake tabbata ko yake daidaita a karagan mulkin shi duk wanda ya wannan ya zan mushiriki mahala ya ce au annan laha yanzu ila sama'id duniya ka nuzulul insani ila asbali baitihi min a'ala mahala ya ce kamar misali mutum ya zo yana ƙoƙarin ya siffanta ma cewa allah maɗaukin sarki duk dare yana sakkowa a ɗaya bisa uku daga sama zuwa saman duniya sai wannan yana ƙoƙarin fassara wannan hadithi sai yake cewa kamar yadda mutum ke sakkowa daga bene daga saman gidan shi zuwa ƙasa to wanda ya siffanta sakkowan allah da sakkowan wani daga sama fa huwa mushrikun shi ma wannan mushriki ne an gano wannan yanzu duk wanda yake wannan yana juwowa an ce kaza ce to kaji ana zagin mu kaji ana zagin mu kaji kuma da mu ake kaji kaza kaza kaza ba gaskiya faɗi ba sai a faɗi sai a daina faɗin gaskiya dan kana yin abin da ba daidai ba an gane ba daidai ba ne kuma an faɗa abin da ya kamata sai kai marmaza ka tuba sai da in ya zama mai faɗin dama ya faɗi da nufin cin mutunci ne ko zagi ko raini to wannan kuma shi da Allah Allah ya kiyaye to mala ya ce ƙauluhu har ila yau a cikin hadisin ya ce an taƙatula waladaka khashiyata an yata aman ma'aka cikin manya-manyan zunubai da annabi yake bayyanawa a tambayan da aka yi mai cikin hadisin babin annabi ya ce daga shirka sai ka kashe ɗanka tsoron kakkaci yadda shi da ɗaukan ɗawainiyan shi kana tsoron talauci kana tsoron kuncin rayuwa kana tsoron matsalolin yau da kullum sai ya zama ka ɗauki dama da gabaran kashe ɗan da za ka haifa wai kana gudun wahala to wannan zunubi ne mafi girma daga cikin manya-manyan zunubai da bayi suke aikatawa mahala ya ce wa ya ƙulul imamu tabari al-imamu tabari yana cewa wa ƙada kana ahalul jahiliya يقتلون أولادهم خشية الفاقة su mutanen jahiliya suna da wata irin muguwar ɗabi'a kashe ‘ya'yayensu suke yi wai tsoron talauci don kawai tsoron talauci ta wannan jahiliyan ne yanzu turawa suka dawo mana da ita sai a ce maɗan boko kakkai aure yanzu har sai ka gawa makaranta ka samu aiki kuma yana da bukatar auren nan shi ɗani sai ki aure haka kawai kuma yana da hali inda bai da hali ne sai ya ci to uzuri an gani amma yana da halin da zai iri da muzo sai yake wannan nau'i ne na jahiliya akwai nau'i na jahiliya na biyu mutum zai yi auren kuma yana da daman ya haihu iri da muzo sai yake haihuwa yana hutawa yana holewa wai ana gwangwajewa ana gayu ana boko kenan wannan ma nau'i ne na me na jahiliya tsarin jahiliya irin wannan mafi illa mafi muni shine abin da suke na tazaran haihuwa an gano wannan da ke ku wai ka tsara iyalinka kar ya zama kana yawan haihuwa ai sai a ce ai ita ma mahaifan ta huta kaji sai ka ce innan shi te mahaifan tashi ce da zai ce wai ta huta shi wanda ya mahaifan ba shi ya maniyin ya maniyin wajen zama kuma yake mutum ɗin ba shi bai san mahaifan tana neman hutu ba sai kai kafirin banza kafirin wofi ba ya hude mu shiriki kai ne za ka gaya mana wai mahaifa ta huta to ta innan ka ce da za ka ce ta huta ban za ka ce kayan gidanku ne koko jama'a ba ku wannan nazarin bai huda fitsararre ne fa jiyan da ya kawo maka jahiliya ƙiri da muzu arnan da suka rayu kafin aiko annabi su ne waɗanda ba sa son su haihu khashyatul faqa saboda tsoron talauci gashi qur'ani yazo ya hana mu suna da dalilai iri-iri da ke sa sa haka akwai gudun abun kunya in sun haifi 'ya'ya mata don kasu je su yi masa abin da zai tozarta su su ji kunya cikin jama'a ko wani abin da ya kama da wannan sai su bar 'yan matan sai sun fara girma sai su tafi daji su kashe su shine wa'idhal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wannan ajin shi daban shi kuma wancan da muka yi bayani shi kuma ajin shi daban ha qur'ani ya ce wa idha bushira ahaduhum bil untha dalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara wa yatawara min al qaumi min su'i ma bushira bi ayumsikuhu ala hunin am yadsuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun ana zuwa kai ma ɗaya daga cikin su bishara da cewa ya haifi ya mace to shi ke ya shiga matsala sai ya fara wasan buya da abokai saboda inda ga ya ce an haifin mai mace ana mai gwalo ya tawara min alƙaumi min su ima bushara bihi saboda wai an mai mummunan bushara matan shi ta haifi ya mace a yimsikuhu ala hunin Allah ya ce zai rike wannan yan cikin wulakanci ne da tozarci am yadussuhu fit turab ko ko zai je haka rami ne a bisa al'adan sai turbide ta ala sa'a ma ya hakumun duk ma wanda yayi ya rike ta ya tozarta ta ko ko ya kashe ta Allah wadaran abin da yayi muna da waɗannan nasoshin wai ake wayan gari wai arna su zo mana da me jahiliya wai musulmi su ɗau wannan jahiliyar wai suna yi wai an gano masu wai tazaran iyali ko kuma ba da tazara wajen haihuwa yana sawa yana sawa a ina ake yi duk manyan ƙasar da ka kalle su wane ne ke wani tazaran haihuwa duka ka kalle su an gano wannan da kyau ku fara da uga kwata-kwata ina fatan mun gano wannan da kyau ka kalle su wake tazaran haihuwa cikin manyan ƙasar nan in akwai kuma faɗa duka sarakunan gargajiyan ƙasar nan kakaf ka gaya ma mutum ɗaya da ke tazaran haihuwa in kuma akwai ka gaya man gashi amma duk shegantakan da aka ɗauko daga turawa shikenan sai a zo a ce wai gashi na hukwa kama yi a ji a lalubo tsimi kaza a zo a tsima muku an gano wannan da kyau ku duk wani abin da yake na shirme ne sai a zo a ce ga yanan arna sun je sun tsima tawada sai za shi gashi nan ku ta rubuta kuna wankewa kuna sha jama'a mun gani shi sa an kai kana aure ko kawai ka saki mahaifa ka ci gaba da zubo yaya yayan kai ke ba su abinci kai ka halarci masara babanka ne kakanka uwarka ce kawunka babbanka sarkin garinku kuku haɗu kuka yi dawa shinkafa fa acca fa aburo fa man gyada fa manja fa akwai abin da kuka yi ka nuna man abin da ɗan adam zai raye da shi wanda mutum ne ya yi ka gaya mai shi daidai da tufafin da ke jikin gaba ɗaya kayan Allah ne don da audugan Allah aka yi in ka sa roba roban a cikin bishiyan Allah aka tatso ta in ka sa ƙarfe daga cikin tama na Allah ne aka ɗauko in ka gina ƙasa ka yaba jikinka dai ta Allah ce in kuma akwai wani abin da za ka sa a jikinka wanda ba na Allah ba dalma ne ko shafa din nawaye duk abin da za ka rayu da shi daidai da man fetur ɗin da ake haƙowa daga ƙasa na waye alintana abin da za ka ci ka sha ƙasan da kake rayuwa a kanta saman da taimakon rumfa ranar da ke haska ma wata da taurari da sauran halittun Allah da ke cin moriya duk nawa ne ne kai ka ce za ka sha wahala kai kai abincin ba Allah nake ba da ku ba ba Allah ke ba ku abincin ba wai khashyatul faqa fawa'azahumullahu fi zalika sai Allah madaukin sarki masu wa'azi akan wannan tabargaza da suke yi wa akhbarahum anna rizqahum Allah ya ba su labari ya ce kun ga arzikinku wa rizqu auladakum da kuma arzikin bayinku alallahi wannan yana kan Allah ne ba kanku yake ba yana kan wa ba kanku yake ba wa qala Allah ce nahnu narzuquhum ƴaƴan da za ku haifa mu ne masu azarta su wa iyyakum da ku inna qatlahum kana khit'an kabira kashe su ba karamin laifi bane a wajen Allah Allah bai yadda ba sai a haifan maka jariri ko jaririya ba kada abin da za ka ci a gidanka ma ranar amma na rantse da Allah yarinyin nan ba za ta yi minti goma da haihuwa ba sai Allah ya ba ta rigan sawa ko kana da ko ba ka da shi sai a ɗauki yarinya ko jariri namiji a je a yadda shi don ba a san shi ana tsintan shi nan da nan ba a san uwar shi ba ba a san uban shi ba ba a san dangin shi ba sai ga kayan sawa na ta fitowa Allah ba zai hana shi nonon da zai sha ba don bai hana shi ruwa ko iskan da zai shaƙa ba tuna ka ne ba na Allah ba ne don menene kake ma Allah maɗaukin sarki karambani da san iyawa jama'a kuna fahimtar wannan Allah ya kiyaye mu irin wannan tabargaza din a cikin sharhin sunan abi dauda na abdul muhsin abbad a mujalladi na sha biyu shafi na ɗari hudu da tamanin da hudu malamin ya ce faƙada kano ya tulona aula da hom khashiyatal faƙari so mutanen jahiliya sun kasance suna bi su karkashe 'ya'yan da suka haifa domin tsoron talauci wallahu azza wa jalla ya ƙolo shi kuma allah maɗaukin sarki yana cewa wala ta ƙutulo aula da kuma khashiyata imlakin kar ku kashe ‘ya'yayenku don tsoron talauci na hannu na rizukuhum wa iyakum muke azurta su da ku iyayen aya ta talatin da ɗaya cikin sotul isra'i mala ya ce wa haza fi suratul isra wa qala fi suratul an'ami a cikin suratul an'ami aya ta 151 Allah yake cewa wala taqtulu auladakum min imlaqin a isra yace me khashiyata imlaqin a an'ami yace me min imlaqin sai ce nahanu narzuqukum wa iyahum a isra'i ya ce na hannu na kum wa iyakum ana ya ce na hannu na kum wa iyahum mu ne masu azarta su da ku masu azarta ku da su mun gano wannan da kyau ku mahala yake cewa ya ne annal faƙara mutawakki'un wa laysa biwaqi'in shi talauci ko kullum ƙoƙarin afkar da shi yake ana tsammanin shi kuma bai zo ba sai ka ji mutum ya ce to yanzu aka yi kaza yanzu ya za ka yi ba ka samu aiki ba ka zo ka yi aure in ka kasa ciyar da matan ba ka bari a yi auren a gani za a kasa ciyar da ita ya kake tawakku'in abin mun gano canbi kawai da tsammanin marabbuka wa sa ka in ban samu kaza wa ya gaya ma ba za ka samu ba in ban yi kaza ba wa ya gaya ma ba za ka yi ba jama'a kuna fahimtar wannan ina samari ku daina bata mu kanku lokaci arziki na Allah ne na sha ba da labarin wata mace a saudiya da ta haifi 'ya'ya shida ko hudu ne in ga yadda kudi suka rika zuwa za ka yi mamaki aka ce ba su da komi talakawa ne da Allah madaukin sarki ya mata wannan baiwan aƙalla a gwamnatance kawai gwamnatin saudiya sai da suka ba su sama da riyal miliyan 20 riyal miliyan ɗaya kaɗai na naira najeriya wajen kusan naira miliyan 60 ko 80 da wani abu ɗaya kaɗai to su 20 ko miliyan hamsin ne aka ce miliyan hamsin so ishirin da yawa ko kaɗan ne a yanzu misali inda waɗannan za su zo mai ya hana ma nan da wata shida ta ƙara haihuwar goma yau ina ruwanka na hana na rizuku hom ta ina kuka samu naku arzikin ta su za ga uba ya taso da ƙyar yake cin abinci da ƙyar yake rayuwa da ƙyar yake komi amma ɗan shi zo mai arziki ana wannan ko ba yi ɗin ba ta makonku lokaci kuma 'ya'yan da kake son mai yiwa a cikinsu ba mai arzikin wanda ka hana ya zan mai yiwa shi ne mai arzikin kaga wannan shi ne batan bakatantar kenan ka ja kanka matsala wani ya ce to ai nan gaba zan haihu a ba mamaki yanzu 2016 allah maɗaukin sarki ya ƙaddar dama tanka ta yi ciki ta haihu 'yan ko ɗan da aka samu su ne sanadiyyar arzikin familin duka sai ka hana haihuwan sai a 2017 sai ka haihu yake da za ka haihu talaka da kai da shi kuna cikin matsala gaba ka san gaibu ba lau ya alamu da gaiba ma labisu fil azabi shadid da sun san gaibu da ba su ja kansu wannan matsalan ba an gane ba ka ganin a gida manyan gidan baki ɗaya sai su taso su zama talakawa autan gidan ya zama shi zai rike gidan shi Allah ya nufan ya arzikin ga su nan manya-manya da gemu da furfura da saje da komi in aka wasu ya ce a bar wane ya zo to yana ruwa Allah wannan da kyau ko in yau zai ce to yaya ai da abin da kuka zartar ba wani abu ya ce a'a mu abin da muke cewa abin da kake son a yi kawai shi za a yi saboda ka san ku yan bana bakwan nan ko kuma yaran zamani kun fi mu hangen nesa mu mun riga mun kwana biyu duk ba wanda suke kallo ba yaro ya kwance kwance akan kaya kun gano wannan da kyau ko kuma wannan ai gaskiya ne ai eh in dai babban ne wajen shekaru ga nan amma babban wajen kurdi fa gashi nan yaro Allah inda ana kallon haka ne da babban ya baban ya kamata ya zama da arziki arziki ko wallahi na Allah ne in Allah bai rubuta za ka yi arziki ba ko wallahi ba za ka yi ba masu iya magana 'yan adabin hausa suka ce mai arziki ko a kwara sai sai da ruwa ka ga da kwara sansanin ruwa ne wallahi sai kasa ruwa ya siyar kuma a siya inda Allah ya rubuta maka arziki sai ka tara kura a nan wala sai a siya kura la ka tara a nan ka ce hamsin hamsin wallahi wala wani sai ba da hamsin din ya kwasa a ya tattara rigan shi zuba yunar ruwa Allah arziki na waye wallahi na Allah ne akwai mutumin da a zamanin annabi annabi ya bashi kuɗi ya je siyo mai ragon layya da ya je siyo ragon nan da yake ya iya ciniki madadin rago ɗaya sai ya siyo biyu da ya zo kan hanya sai aka taya ɗaya na daidai kuɗin da annabi ya bashi sai ya siyar sai ya dawo ma annabi da rago da kuɗi ya ce ga ragon da na siyo maka na je na yi sa'an siyan biyu a hanya na sai da ɗaya ga ragonka ga kuɗinka ka ji adalci ko in kai ne zai gace to kaga wannan riban kafa ne ka ci haram annabi ya ansa ragon ya ansa kudin ya ce jeka allah ya sa ma albarka a kasuwancinka mai ruwa ya ce wallahi ko ƙasa ya tara a sahara sai ya ci riba albarkacin manzan allah kenan amma inda za a yi kowa kawo min kuɗi misali sai in ce to wane allah ya ma albarka yanzu ba sa aljihu in ce tukwici kake so ko addu'a wani za ka ce a yanzu koya makan shi adalci tukwici ko addu'a tukwici addu'a in ni da zan ci a ya muca gogo a ya muca me kenan tukwicin da me wani shehi ne a ƙasar nan kun gane ya je aka aiko wasu su kai mai miliyan hudu da aka yi miliyan hudu shehi ya ansa sai ya aji sai ce kuna son tukwici ne ko kuna son addu'a ne to ɗaya daga cikinsu ya ga kai shehi ba ba fa noma kai kayan nan suka zo ba kawai kai ma baka san da su ba inda mun yi kwana da su zai wahala ka san su ka san da su to kuma an kawo maka ga cewa tukuji ko addu'a shi ne ɗaya daga cikin sai ce kai mala ya muca a ba mu wani abu ai me eh ku yanzu za ku je kuɗi wuge su kaza kaza kaza dole aka ware wasu dubu ɗari biyar aka ba su da sun ce addu'a fa kuma ko ya yi addu'a wannan Allah baya karba to ya za a yi si asara biyu ba karba da amma ko ba san kudi ba kun gano wannan ai ba haka ai sai ai ne sai ai muca kawai in zai ga ka tashi tun da kake a rayuwa ka girma duk sana'ar duniyan nan kayi sana'an da kake ne ɗanka zai zo ya koya a wajenka ya ci gaba da jalauta jalinka kan ai haka Allah ya mai arziki da ya fi kowa a garin ka gama rayuwanka kaf in ka ganka a mota ta haya ne ko an rage maka hanya amma ɗanka fa wata sabuwar motar ma in an kawo da sai ce aje ta ta wata shida ma bai kula ta ba sau da yana da me Allah ya mai ƙarfin arziki shi za jama'a ku ji tsoron Allah Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu shi ne sai mala yake cewa annal faƙara mutawakki'un wa laysa biwaqi'in wannan talaucin tsammanin zuwan shi ake bai fazo ba walihaza qaddama al-aulada da wannan ne yasa Allah sai gabatar da ƴaƴan faqala yace nahanu narzuquhum wa iyyakum muke azarta su ba kuna tsammanin zuwan 'ya'yan ne za su zo da mai da talauci da tsiya ba to ai mu ke azurta su da ku ba ku ke azurta kanku ba ballanta nasu mahala ya ce fal'aulad kada ya kono na sababan fi rizqil walidi mahala ya ce 'ya'ya suna zama sababi wani lokaci na arzikin iyayensu فقدم الأولاد على الوالدين للإشارة إلى أن الأولاد قد يكونون سببا في رزق الوالدين ما ليش دليل دي ساكنان Allah ya gabatar da ‘ya'yan domin so da dama ‘ya'ya na zama sababi na arzikin iyayensu a kusa ko a nesa. Wa fi suwatul an'ami ƙala azza wa jalla a cikin sotul an'ami sai Allah madaukin sarki ce wala taqtulu auladakum min imlaqin kar ku kashe ƴaƴayenku dan talauci nahnu narzuqukum muke azarta ku wa iyyahum da su ƴaƴan naku ya'ani min alfaqari daga talaucin da kuke tsoro kuke shayi kuke tambaban kar ya kai gare ku فلما كان الفقر واقعا قدم الوالدين على الاولاد yayin da talauci kan faru kaga mutum da 'ya'ya cakwar yanda zai ɗauki nauyinsu bai iyawa kaga talaucin waƙe ko to sai a cikin sotar al'ami sai Allah ya gabatar da wa iyayen akan wa 'ya'yan na hannun na kum arzikin da ba ku san 'ya'yan su ci to mu ne muka yi maku saboda haka kuɗi ba ku yi mai ku ba su kun ji Allah ku in kuna hasashen talauci to ƴaƴan da ba ku son ku haifa muke masa arziki in kuma talaucin ya zo da gaske ku ɗiba daga cikin arzikin da muka ba ku ai namu ne ku ciyar da su ba ta fahimta Allah madaukin sarki ya taimake mu qauluhu a cikin hadisi da yace an yazani an tazniya bi khalilati jarika yana daga cikin zunubi mafi girma daga cikin manya-manyan zunubai shine a samu mutum ya je ya zina dawa halaliyar makocin shi an gane ya zina da matan makocin shi wannan ba ƙaramin bala'i ba ne shi yasa musiba ne bala'i ne yake yaɗuwa yau kamar wutan daji a cikin al'umma mutum ya kasa haƙuri da zinan ma da ya saba wanda Allah ya hana har wai zinan da ƙetare gaga makoci wai yana harin matan makocin shi makoci yana harin 'ya'yan makocin shi makoci yana harin bakin da suka kawo ziyara gidan makotan shi ‘yan mata wai ya ce wai yana son ya zina da su zaurawa yana sha'awan wai shi sai ya zina da su matan aure wai akwai wanda ba shi gaba ɗaya bai zina da kowa saiwa sai matan aure akwai wanda bai zina da matan auren ma sai mai ciki an gano wannan da kyau ko iskanci iri-iri kuma ba garin da ba a wannan iskancin wannan musiba har ina kuma me suke nema a cikin irin wannan iskancin da Allah madaukin sarki tintini ya hana shi sa annabi ya ce yana daga cikin zunubi mafi girma mutum ya zina da matan makocin shi mala ya ce ash-shahawatu kama zakarna ni'matun minan na'ami al'azima ala banil insani kun ga sha'awa dan adam ya ji sha'awa a ran shi sha'awa na mace sha'awa na jima'i kuma ya jima'in ya ji ya gamsu a ran shi da wannan jima'i da ya yi to wannan ni'ima ne mai girma da Allah maɗaukin sarki ya ni'imtar da ɗan adam ma'ala ya ce fa'iza mastaglat fi ma harrama Allah kanad wa balan wani kalan ala sahibiha amma idan mutum ya je ya ribaci biyan sha'awan shi ga abin da Allah maɗaukin sarki ya haramta mai to wannan ya zama bala'i ya zama ƙuƙuba ya zama musiba mai girman gaske ga duk wanda ya wannan aikin an gane sha'awanka ka je ka gusar da ita inda Allah ya hana to wannan bala'i ne abin da zai kauda ma mutum wannan bala'in shine je tuban ma Allah ya istighfari kuma ya azaman ba zai ƙara ba wannan class din shi kenan amma zina da matan aure zina da matan makoci wannan baka isa gaje ka tsare lungu kawai ka tuba ka ce wai Allah ya yafe maka ba muna nan tafi za ka je inda za a yi da kai an gano wannan da kyau ko mala ya ce azzina jarimatun azima muharramatun fil islami ita zina laifi ne babba mai muni a musulunci mamalicin mamkutatun inda ashabil uquli wa ulul ahlami sannan abin kyama ne abin tar da Allah wadare ga duk wasu masu hankali da tunani da hangen nesa fazina min absha'il fawahishi zina tana daga cikin alfasha mafi muni wa min aqbahil ma'asi wadh-dhunubi 'ala al-itlaqi kuma tana daga cikin zinubai mafi illa mafi muni kai tsaye da ake Allah wadare da mai yin shi wa min a'zamil jara'im kuma yana daga cikin laifi mafi muni wa min akbaril kaba'ir kuma yana daga cikin zunubai manya kamar yadda annabi yake lissafowa hadda ita a ciki mala yace lam lima fihi min ikhtilat al ansab alladhi yabtulu bi sababihi at ta'aruf wanda ta hanyar zina ake cuɗanya nasaba a ɗauki ɗan wani a kai gidan wani wanda ba nashi ba daga haka sai nasaba ta ɓaci wata allufi da kuma haɗin kai wata awuna alal haƙe da kuma taimakekeniya a kan gaskiya duk wacce kaga kana so ko taimaka in kana da hali ka je ka aure ta in ba ka da hali ka kau da kai kyale ta duk wanda ya maki ku shirya a yi aure kawai ku zauna lafiya in babu hali ku kau da kai kawai ke ma ki rabu da shi mahala ya ce fi halakul harsi a cikin al'amarin zina akwai hallakan kayan abinci duk jama'an da suka tara zina wallahi sai sun yi asaran amfanin gononsu sai fari ya afko masu musiba iri-iri na tawayen arziki su ya sako masu bala ya ce wan nasal da kuma mace-macen rayuka li'annahu ishtamala ala hadhihi al-athamil qabiha saboda zina ta tattaro waɗannan zunubai masu illa wa nata'ijin sayyi'a kuma zina na fitar da natija mai muni mala ya ce wa rattaballahu alaihi haddan sariman wa kasiyan sannan allah madaukin sarki ya zuba mazina haddi mai kaifi mai muni illa kai tsaye idan wanda bai taba aure ba ne bulala ɗari da ɗaurin shekara ɗaya in wanda ya taba aure ne bulala ɗari da kisa mai amfaninta duk yan da ka gani kana so ta birge ka ko ka lallashe ta sai ka aure me sai ka aure ta ba wani abu ai shi aure ko lallashi ne in ka iya lallashi magana ya kare an gano wannan da ke ku in ka lallashe ta da baki da baki da baki sai kuma ka rika yin kyauta an gano duwannan furfuran ba ta gansu ba sai gaji tana ce haba waɗannan masu furfuran ma ai sun fi iya riƙe matan an gane amma ba bayani mai daɗi sannan kuma babu mai babu kyauta to mai amfaninka an samu matsala ina fatan mun gano wannan da kyau allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu isa dole ne mu kula da irin waɗannan abubuwan amma kai ba za ka yi lallashinta ta yi daka aure ta ba amma za ka yi lallashinta kai ne ya banna wannan ba daidai ba ne allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu in allah ya tsare maka imaninka ko duk wannan abin ma ba zai kawo maka hari ba allah ya shirya da mu a cikin subulus salam na muhammad bin ismail al-amir al kahalani as-san'ani mai littafin subul salam sharhin bulugul maram al-amir sanan sunan garin da yake sarauta a san'an kahalan a jiz'in shi na hudu shafi na 166 shi malami ne babba lokaci ɗaya suka rayu da muhammad dan abdulwahab shi wani yana san'a a yaman shi kuma wannan yana najad a ina a saudiya amma suna da awa iri ɗaya sai shi al'amirin san'ani ne ji labarin wa muhammad ɗan abdullahab shi muhammad ɗan abdullahab osazi ne da ya samu goyon bayan sarkin garin sai nasara a da'awa shi kuma wannan ɗan sarki ne ana nan sarkin ya kwanta ya rasu sai zama me sai zama sarki daga lokacin kaga da'awa ta yi me ta yi garbi kenan babu zauren matsala yi ina ba mun gano wannan da kyau shi yasa misali kamar muna a jihar Kaduna kamata ya a ce ku ta kokarin shiga siyasa an gano wannan da kyau ko tunda mun gane yanzu siyasa ke juye ina al'amura baki daya idan kuka dafa siyasan ta zama a hannunku ba abin da ba za ku yi ba babu shi an gane to amma wani sai ga a to yanzu muya za a yi a ce muna usare mai siyasa kar ku yi 'yan siyasan sa hana ustazancin ai an gano wannan da kyau to ƙurewar ustazanci ba wa'azi ba in suka hana wa'azin fa ina fatan mun gano wannan da kyau a ce ba za ka yi wa'azi ba sai an baka kati karuwa ba za ta yi karuwanci ba sai an ba ta kati da shehi da karuwa mukaminsu ɗaya duk suna zuwa wajen gwamnati an zo mai kati katin wa'azi da allah ya baka alkur'ani shi ya soke babban rikici kenan Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin jama'ar annabi lokaci ya kure mun doka tuna gaba za mu maku dan takaitaccen shari'a kan siyasa dole ne mutane su shiga ba wani dalilin da zai zama ku tsaya baya baya ana ce mau karkuyi karkuyi in karkuyi yin za ku sha mamaki ai ya kamata a ce akwai gudunmuwanku a ciki amma ƙazantan da ake ciki ne ake cewa ku tsarkake kanku daga afka mata amma ba wanda ya hana ku ku yi siyasa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum